نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan shine darasi na biyu ko haka ne a cikin wannan littafi mai suna tasrif al-izzi darasi na uku ne to alhamdulillah Allah saka da alheri darasi na uku daga cikin jerin darasin wannan littafi mai suna tasrif al-izzi mu da ya gabata farko mun ji mai ma'anin ilimin tasrif mun ji kuma a kasamul fi'il ko karkasun fili ta kula da adadin harfa akwai sulafi akwai ruba'i sulafi mai harfa uku ruba'i ko mai harfa hudu haka ne ko sannan kuma mun ji fi'ili ya kasu kashi a biyu akwai salim akwai gairu salim salim shine duk fi'ilin da cikinsa babu harafin alhamza babu harafin madda alifin da wawun da yawon ba a sama ba sannan kuma ba a samu tadhib ba ma'ana ba a samu ɗaya daga cikin harufan fi'ilin an maimaita shi ba sannan kuma mun ji cewa fi'ili madhi idan mazid fihi haka ne ko a fi'ili mujarrad sulasi wanda ya zo da ma'aunin fa'ala fa'ala fatha fatha fatha wadda ke kafin nan mun san cewa in aka ce fa'ul kalma ana nufin wani harafi a kalma harafin farko ainul kalima ana nufin harafi na tsakiya lamul kalma ana nufin harafi na karke terminology ne na malamin sarfu to idan fili ya zo da ma'aunin fa'ala maftuhul ain harafin san tsakiya nan da fataha to yakan dauki ma'aunai guda uku ko a mazari yakan dauki yaf'alu to fi'ilin da ya zo da yake daukan ma'aunin fa'ala yaf'alu shi ne wanda aka samu harfi halkin ko dai a tsakiya ko kuma a ina ko kuma a karki ina jin mun gani jiya ko yakan kuma ɗauki ma'aunin fa'ala ya fi'ilu kamar zaraba ya zuribu kuma yakan ɗauki ma'aunin ya fi'ulu kamar katala ya kutulu da rasa ya durusu nasar yansuru sannan kuma sai je mana fi'ili mazidi shi fi'ili mazidi akwai mazidu sulafi akwai mazidu ruba'i mazidu sulafi ya ce mana nau'i uku ne ko akwai wanda akan yi karin harafi ɗaya akwai wanda akan karin harafi biyu akwai wanda akan karin harafi uku mazidin ruba'i kuma shi nau'i nawa ne na'am nau'i biyu ne koko ɗaya ne biyu ne akwai wanda ake karin harafi ɗaya akwai kuma wanda ake karin harafa guda biyu haka ne ko to kun ga ina jin wani yayi tambaya jiya ko to daga cikin ma'anan amfanin ƙari ɗin nan ko ma'anan ƙari ɗin nan kaga idan ka ce alimtu shima shima uku ne ko ruba'i ko mazid shima uku ne ko wa amar ruba'il mazid fihi fa amsalatuhu salafatun tafa'alala waf'an lala waf'alalla to mu duba da kyau mu gani tafa'alala kaman ta daharaja asalin sa daharaja ne ko sai aka rata un ko to kaga harafi dai kenan sai kuma ihran jama asalin sa harjama ne sai aka ƙara harfa na biyu da wannan alhamza din da kuma nunin ko sai kuma ikusharra asalin sa menene kash'ara sai aka ƙara harfa na biyu ne da alhamza da kuma tadhifi eh to kun ji abin da zan ce biyu kenan shi nau'i biyu ne fi'ili ruba'i mazid fihi akwai ma yuzadu fihi harfun wahid akwai kuma ma yuzadu fihi harfani to harfani din ne lokaci sai a ƙara sai a ƙara abin nan alifun da ta da nunun wani lokaci kuma alifun da tadhif suna na a cikin annahul wahdi na na ɗaya na sanawiya darasin farko ni kenan ma a cikin littafin shine nan ai to mun ji akwai fi'ili muta'addi ko muta'addi shine wanda yake zuwa da maf'ul bihi dan ta'adda ko kace mishi mutajawiz akwai kuma fi'ili lazim wancan transitive kenan wannan kuma intransitive lazim ko ko qasir to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora kai tsaye malam sai ya ce faslun fi amsalati tasrifi hadil af'al ga fasali kan tasrifin waɗannan af'al ɗin wato yadda ake jujjuya conjugation shine tasrif conjugation conjugation yadda ake jujjuya waɗannan fi'ilolan watan fa yanzu wannan shine fa darasin mu wannan da muka yi ba duk kafin yanzu za a elaborating ɗin darasin ne za a faɗaɗa shi ne yanzu kun gani yawwa Allah ka samu dace malam sai ya ci gaba da cewa ta'riful fi'l al-madi me ma'anar fi'li madi to ga tarifin fi'li madi ne yanzu amma al-madi fa huwa al-fi'l alladhi dalla ala ma'nan shine fi'ilin da yake nuni akan wata ma'ana wujida fi zaman al-madi wanda ma'anan nan an same ta ne a cikin zamanin da ya wuce kamar idan ka ce kataba kaga kataba ya rubuta ko to aikin ya faru ne a mene fi zaman al-madi shukran shine simple past tense kenan simple past tense to kafin mu ce su larabawa manya-manyan magabata sun kasa fi'ili kashi uku ne akwai fi'il madin akwai fi'il mudari akwai kuma fi'il amrin to fi'il mudari akwai mudari wanda adawatun nasbi sun shiga masa akwai kuma fi'ili mudari wanda adawatul jazm suka shiga masa shi kuma fi'il madin shi babu wani adawatu wanda suka shiga masa su su canja shi kamar na mudari'i illa dai kawai yakan zanto mabni ne a waɗansu halaye guda hudu shi kuma amri shi ma mabni ne a waɗansu halaye to amma yanzu kuma ni ban san wannan ba za a ce ci gaba ne koko cewa ne wannan karkashe-karkashen da ibn sham shi kan shi ke cewa fi'ili kashi uku ne ya kawo mazi mudari amr ya ce da a ce akwai wani kashi na hudu to da malamai sun gano wanda suka zo gabaninsu to yanzu kuma yadda turawa suke karkasa af'al nasu su ne kuma wata hanyar kuma laraba su kuma suna karkasa su kuma gashi nana ta karantar da shi a jami'a kun ga kamar simple past tense akwai akwai simple past tense akwai past continuous tense akwai past perfect tense akwai past perfect continuous to wannan masu suka bi galibi galibi zuwa cikin littafai akwai past emphatic past emphatic kuma wanda ai ba wannan ba koyi ne da ka same shi ba simple present tense akwai kuma present progressive ko kuma present continuous tense akwai present perfect akwai kuma present perfect continuous combination akwai kuma present emphatic simple abin nan simple future shine yake da classification guda hudu sai kuma conditional tenses ko kuma conditional clauses to yanzu kuma sai suna bi ta yanda tura sun karkasa na so suna ta karkasa su manzo ana ta karkasa ne to ni dai ban ga wani ci gaba ana ba eh za su yi maka man simple past tense sai su maka al-madhi al-basit past continuous الماضي المستمر past perfect الماضي التام past perfect continuous الماضي التام المستمر haka su masjidi masha Allah to idan an yi akwai da turawa ne da makamancin wannan menene to amfanin karanta da turawan me amfani karkar da turawan a ce wai su masu san cewa cikin larabci ma akwai irin wannan karkashe karkashen wanda idan ka bi littattafan kudama ko da ke za a ce kullum ana ci gaba ne ana bincike ana ci gaba ne amma ka bi littattafan magabata can duk ba waɗannan insha Allah ta'ala galibi kawai sun takaitin akan waɗannan guda uku sai su ce maka mudari'i yakan zo da nasaba bayan rafa yakan zo da nasaba kuma yakan zo da jazama mazi ga ahwal binan nashi mudari amr ga ahwal binan nashi kenan ko sai su wuce to Allah ka sa mu dace ni dai gaskiya ban ga wani cigaba a nan wani dokta ne ake wani ke ba mu labari mun yi akwai wani wani ɗalibi na kuma muna zaune da shi muna karatu ya gama jami'a shekaru kusan uku da suka wuce a lokacin to sai ga wani shi kuma ya zo shi kuma ya zo za mu fara karatu da shi sai ce ai ma yana department kaza ne da sauransu to bayan mun gama magana da shi wanda wanda shi da muna tare da shi sai yake tambayan wanda shi ya zo daga baya a kana department kaza ne ai ni ma department ɗina ne ya dr wani na nan kuwa sai ce a dr wani ne yana nan a ai dr wani kam ai dr nan yana ba mutane mamaki handout ɗin shi ya haddace ta ya haddace handout ɗinsa in ya zo fa yana karanta handout ɗin yana explanation idan kai wasa wallahi sai wuce ka har ya ji ji shafi na gaba kai kana shiga kana ba kana neman inda ake kaza kaza kaza kaza yana ta bamu labari to bayan ya gama ya tafi sai rike ce min wannan wanda dama shi wannan ya zo ya same mu da shi ne tun farko sai ce mishi ok sai ke kafin sarbi sai ke ce a har yanzu yana da wannan wannan hanau din ya ce har yanzu ta hanau din nan nan hanau ne ba kusan shekara biyar tana tana nan ita gyama ya haddace ta ya san ina abc abcds na handout din sai nake ce ma wannan bayan mu rabu da wannan wanda ke yazo daga baya ce to amma ni dai ban ga ci gaba anan ba as far as a doctor is concerned a ce kana da handout har shekara uku baka cin baka yi updating ba baka bincike kenan wallahi ko masters kake da shi duk inda kai handout shekara ɗaya biyu to a na uku a samu kawai ka canja ka yi ƙare-ƙare a ciki da sauransu to wani ma na zuwa wani ma dukkan na zuwa hannu hudun wani ne na baya shi ne zai ɗauko fa ya ɗan mai kwaskwari ma ko ya sa sunan shi buga ya ci gaba da su wallahi wallahi babu ci gaba nan malam ka je misra ka je kasashen waje kai kallo kaje inda ake raye ilimin kaje kai kallo wallahi malam yanzu kun san irin littafan nan larabci da addini da muke gani in kaje misir za ga dakta ne fa yayi takassus kan lugatul arabiya amma wallahi malam bayan ya abin nan sai amfani da ribar daman dama yana da ilimin addini da gurgudu sai ya je kuma ya dauko wata mas'alolin na tafsiri yayi bincike cikin littafan tafsiri kan wata aya ko kan waɗansu matsalola kaga kuma ya sake fita da littattafai yanzu irin su waɗannan dr mustapha murad waye waye waye da kuke ga littattafansu ka je ka kallo ka je ka binciki me asali sun karanta malam zaka sha mamaki wani kuma sai ya tashi ya dauki waɗansu littattafai akan ulumul qur'an kamar manzumat haka qasaid akan ulumul qur'an yayi ta sharhin su ya wasu a bayanai da makamancin wannan ko irin tafalluga ko makamancin wannan ainihin malancin ne ake ci gaba mu ko nan da zanen da ya zama dokta to shikenan in dai ba da yana hankoro kai farfesa ba ba wani ko bincike da shikenan kawai sai dai can sabbatical can sabbatical can visiting visiting lecturer to Allah ya sa mu dace Allah shi mana jagora faslun fi tasri fi amsila tasrifi hadil af'al fasali ne wannan malai bude zai mana bayani akan yadda zaka jijji waɗannan af'al din تعريف الماضي اوكي من قالوا نكو اقسام الفعل الماضي كركسون فعل ماضي فالم... فالمبني للفاعل منه ما كان اوله مفتوحا وكان to ina ganin wannan bari mu miki in je gaban allo shine zai fi idan ka kalli fi'il madhi kamar idan ka ce kataba ko kuma akala akala mun gan shi ko akala ya cinye to ana kaddara wannan an san wanda ya aiki za kuma ka iya zuwa da akalanka sai ka canja mishi uslubi watan yanayin wasu sunan sai ka yi dan canji kaɗan sai ka sa dhamma na farko ainihin kalma sai kai kasara sai ka ce ukila akala ya cinye ko ukila an cinye to wannan akala din shi ake ce mishi almadi almabniyu lilma'lum ko kuma almabniyu lilfa'il mun gane ko duk fi'ilin da aka samu gashi an san wanda ya aikata fi'ilin akan ce mishi al-mumli lil ma'lum ko al-mumli lil fa'il ukila an cinye waye cinye ba san wanda ya aiki ba ko to wannan akan ce mishi al-madi al-mabni lil majhul an gina shi akan a rashin ambato wanda ya aikata shine al-madi al-mabni lil majhul na'am na'am shukran ko kuma kan ce mishi al-mabniyu lima lam yusamma fa'iluhu wanda aka gina shi ba tare da an faɗo fa'il ɗin ba wato wanda ya aikata ba kaga wannan shi akala za ka yi ƙara zaidun ko akala zaidun kaga yansu wanda ya aikata a dai takaice kawai wannan shine daidai da active voice active voice wajen masu turanci ba wannan shi kuma daidai yake da passive voice mun bancen nan ko Allah ka samu dace to duk fili inda ya tsira mazi ne tsilasi ku dubi wasalinsa maftuhul awwal wa maksurul thani kun gane madmumul awwal wa maksurul thani haka ake zuwa da shi kamar misalin saraka sai ka ce mene surika kamar misalin kataba sai ka ce mene kutiba inda kana son kamar shi wa qudiyal amru wasawar alal judi ko masha Allah to menene in ka ce akala ma'aninsa menene fa'ala amma suri kafa zai zama ma'anin shi menene fu'ila to bisa ga ɗabi'anmu kafin mu ci gaba yanzu ka misalin fi'ilin sha biyar sai a mai da su majahuli an shirya ko musta'idun antum masha Allah fataha futiha qara'a quri'a madaha mudiha zahaba dafa'a aba daraba fakkara fukkira jamil jiddan lamasa sabata akarra jamil zidan ukirra ukirra ukirra jalasa makasa yamuna yumina yasura baraka shikenan shikenan yana da sauki malam ya ci gaba da cewa falmabdi lil fa'il minhu wanda ake gina shi da sigan fa'ili watan da sigan wanda an san mai aikin ma kana awwaluhu mawtuha shine wanda farkon sai zanto da fata da cikin fi'ili mawdi aw kana awwalu mutaharrik aw kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan ko kuma harafin sa na farko maftuhi ne wato mai wasali yana da fataha ne kamar ka ce kataba ka ta ba fa ba ta nasara jalasa madaha sabata kamar nasara nasara nasaru nasarta nasara ya ci nasara ko nasara su biyu sun ci nasara nasaru sun ci nasara da yawa nasarar ta ci nasara nasara ta mata biyu ko ban sani ba kun danga wani karatu wani dan tattauna da muka yi a can baya sosai kuwa ka gani zida ta zida in kana son ka bambance kuma shike ne sai kara ta'un to ai kun ga nan ai mazi ne ko sai aka ce nasara ta dan a bambance maka can ana nufin nasara maza biyu tal ake nufi nan kuma mata biyu tal wa in kana ba amri bane unsura maza biyu to mata bifa unsurata nasarna tawagan mata ko nasarat nasarta kai ka ci nasara nasartum ku bi kun ci nasara nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna wa kisa ala zalika sai ka kiyasi akan haka ka zo da fataha fataha sai ka ce meni kun ga na an ce nasara ko kaman fataha nasara to fatafa kataba jalasa makara kasara to sai kuma nasaru an hada shi da wawul jama'a nan alifin sunni ko nasaru kaman kataba qara'a makasa lamasa ka gani alhamdulillah kaga cikin iko Allah sun ta Allah kai ka ce larabawan saudi ne kuke ajin nasarat ƙara'a makasa fataha daraba ra'a alhamdulillahi nasarata kataba madaha nama a ka gani Allah ya saka dalili ai malar lafiya lau larabci ya zauna nasarna ƙara'a tala talauna eh talauna a gani ko madaha akala ra'a ok to akala akalna kana jami'in din in ka ce akalna to mu ne muka aikata eh sosai kuwa yau taugan mata da su duduwa da bakutu da yar gidan su alabra da su kandi da badawayya su ne nasarna sun ci nasara ko Allah ya saka da alheri wa kisa ala zalika sai ka kiyasi akan haka af'ala sai ka kiyasi akan haka kaman af'ala wa fa'ala wa fa'ala kaman af'ala akrama maza bifa maza da yawa Allah ya saka da alheri mace fa akramat mata bifa akramata mata zallafa akramna Allah saka da alheri kai kai madalla a malan karatu ya bita insha Allah wannan ko jami'a Ahmadu Bello ne farfesor sun nan sai sun yaba insha Allah ta'ala to sai fi idin fa'ala kaman kattaba maza bifa na'am katta ba Allah zaga da alheri maza ba da yawa mace fa mata biyu mata da yawa to ai ka share shaddar katabna yawa madalla eh sabanin katabna katabna Allah saka da alheri sai kuma fa'ala kaman jalasa maza biyu jalasa maza da yawa jalasu mace ɗaya jalasat mata biyu jalasata mata da yawa jalasna Allah saka da alheri Allah ba da lada kai alhamdulillah Allah ya sa mana albarka eh jalasata to sai ka haka zaka ci gaba da ma'aunin fa'alala kaman harjama harjama maza biyu harjama harjamu harjamat harjamata harjamna da tafa'alala da da ifta'alla ifta'ala da wanfa'ala da wasfa'ala da waf'alalla da waf'au'ala haka zaka yi ta kiyasta shi ma koi a gani haka ko yanzu cikin ikon Allah sun tala an ci riba to duk kun zama larabawa alhamdulillah wala ta'tibir harakatil alifati fil awaili kakka kula da wasu kamar idan aka ce akrama to kakka kakka kula da harkan wasu sulan alifun a farko afwan kaman ifta'ala in fa'ala istaf'ala if'alalla if'au'ala karka kula karka damu da wannan hamzatu wasulin din da suka zo a farko karka damu da wasu sulan su fa inna ha za'idatun an kara ne kawai tasbutu fil ibtida'i lokacin da zaka fara karatun kalmar zaka fara karatu da kalmar in fa'ala za a ji kamar in darasa in kafa'a wata suka fi darji amma idan ka shigar da kalmar cikin magana to sai hamza din ta saraya ma'ana sai ta bace qultu lahu istakhruji a gani istakhriji ko qultu lahu istakhriji kaga ba alhamza ai wal mabni lil ma'lum lil maf'ul minhu sai kuma akwai maf'ul lil maf'ul shine dai nabi din nan mabni lil majhul wa huwa al fi'l alladhi lam yusamma fa'iluhu shine dukkan fi'ilin da ba a kawo fa'ilinsa ba ma kana awwaluhu madmuman shine wanda fi'ilin farkon sa ya zanto yana zama kaman kataba ai kaman fu'ila da fu'ilila uf'ila fu'ila fu'ila tuf'ila to yanzu zamu zamu kawo misali kaman fu'ila me misalin fu'ila kaman a to za ka kawo biyar ne mun ji ka kutiba quri'a nam futiha nam na muzika na'am nukila Allah saka dalili ga biyu sun fito to sai kuma fu'ilila fu'ilila fu'lila duhrija kultiba dumdima jul a a ai ba rubai ne wannan fa fu'lila duhrija tumtima dumdima bulbila زلزلة جميل جدا إذا زلزلت الأرض زلزالها أكرم جميل to ga kuma fu'ila to haka dai zaka ta yi aw kana awwaluhu mutaharrikan aw kana awwaluhu mutaharrik minhu madmuman ko kuma me wa harfin shi na farko mai harka madmum ne wato idan kana son ka bambance aka ce maka me bambance tsakankanin mabni lil ma'lum da mabni lil majhul shi mabni lil ma'lum harfin sa na farko mai harka yana da fataha ne amma mabni lil majhul majhulin can shi harfin sa na farko madmum ne yana da dhamma ne nahwu uftu ila da wasf ila wa hamzatul wasli tatrawu hadha al madmum fi dhammi kaga hamzatul wasli za ta bi wannan ta'un din ko harfi na uku wajen dhamma din wa ma qabla akhirih yakunu maksuran harfin da ke kusan karkarke sai zama da kasara nahwu misali nusira kaga nu nu ga nun ta zo zama ko to sadu da sai aka mata kasara nusira wastukhrija kaga ka cire wawan sai ka ce us tawun da sai sai sai ka sa mata dhamma ko to yanda in ka zo kaga istakhraja kana son ka mai shi majhuli to a majhulin zaka ce astukhrijani ko istukhrija ko ustukhrija to sai ka ni tawun dinka tawun tana dhamma ne ko to ita ma za ka sama hamzatu wasulin din sai ka ce ustukhrija wastukhrijal malu an fitar da kudin an ban jonin ko wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am idan muka ce ka ta ba wannan mabnin lil ma'lum ne ko kuma majhul to wai idan wani ya tambaye ka ya ce wani irin fi'ili ne mabnin ma'lum sai ka ce shi ne wanda harafinsa yana da fataha ne ka ta ba mutaharrikan ne bil fati ba ga fatahan ba ko kuma harafi mai wasali daga cikinsa yana da menene mutaharrik ne ko mutaharrik ne bi mene bi fathin to yanka ce saraka sinin din ka ai kana awwaluhu kana awwalul fi'l huna saraka kana awwaluhu mutaharrikan bi bi kasrin ko dhammi ko fathin yawa ya fita watan wani gwari gwari ne kamar wani ya ce maka wani fili ne mabni lil ma'lum sai ka ce dukkan fi'ilin da farkonsa akwai fataha ko kuma dukkan fi'ilin da harafinsa na farko mai wasali to da fata aka mishi shi ne mamlin ma'alum kamar mamlin da jimahun majihul shi kuma wanda aka mishi don mako to Allah ka samu dace ina ganin insha Allah ta'ala sai mu tsaya saboda mu samu na imla'i din nan shi ma mu taba shi ko Allah ya samu dace kaga yau karatu dai lafiya lau kowa zai kuma gida balarabi da ko da ke da mace larabawa ne amma amma a yan Najeriya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik